mai sauraro a kan mita 88.5 da laifin mu da zamani sunana abba isa muhammad dauke da rahoton yadda aka yi zargin wasu mutane da suke ambata kansa matsayin ruhanai ko kuma aljanu sun shiga komar cinnaka baka san na gida ba shekarar ali baya da aka yi zargin sun damfari wani malami mai ya karamar makarantar allo ta hanyar kiransa a waya da kuma ambata masa cewar za a gina masa makaranta a kuma dinga ciyar da ɗaliban nasa har ma suka sa ya je ya buɗe asusun banki wanda daga bisani aka yi zargin an yi damfara da wannan asusu suka kuma jefa malamin a cikin gadari ga zantawar da muka yi da wannan malami to a taƙaice ne ne ya faru da kai eh gaskiya abin da ya faru da ni dai yaudara ce kan damfara ne ya hada ya Allah hada mu da shi yaudare ni akan in bude masa akawun zai kawo tallafi za a gina makaranta za a ci da almajirai to shi ne an yi hakan kuma shi ne dai idan fara da lamba akawun din shi ne a takaice aka je aka samu ainihin adres din bankin aka zo aka aka aka da wani suna aka buɗe asusun banki eh da dalha dauda to bayanan ya karba ko koya aka yi bayan an buɗe asusun tun da ai da lamba lamba wayan nasa ne wai ta ce da ta yin alert kaza shi ne mai ya kawo na'am ko ba ka bane to da aka buɗe da me da me ya ce a bashi da ATM Mhm.
shi ke nan ai ne tun shi ne ai account eh tun da lamba waya da nasa ne kuma ATM aka kai masa ya karba to bayan ya karba kuma me ya faru Eh, shi ne je ya je wani gurin idan fara da shi shi ne da aka bi diddigi aka je aka samu adire aka zo aka abuna harika dama ka san shi ha ba san shi ba to yanzu bayan wannan al'amari ya faru wani hali ka shiga na shiga cikin takaici da abin da ban taba shiga irin wannan ba Allah kaddara na shiga amma ina ta yan uwa na musulmi dukkan mutum da yaji an yi neme shi a wai an ce buɗa kawo to gaskiya mutum ikiyayi ikiyayi abu irin wannan tsakani da Allah kamar waɗannan irin matsaloli ka shiga na rayuwa wanda baka taɓa shiga ba sai sanadiyar wannan abu eh ni ban taɓa zuwa gun yan sanda ba sai akan wannan sarari na je har kotu mun je mun tsaya gaban kotu ya faɗi safa har birsin na je akan wannan magana akan wannan wannan abu yanzu ka gama cin ido da ido ban kai shi ba me fasan ka in fata na ubangiji Allah ya gane da shi Allah ya sa ya daina in kuma bai daina ta ubangiji duk yana je kar Allah ya bayi nasara Allah ya tura mu asiri wai idan ka gan shi daga ka san shi kuma kai za ka ji idan ji takaici a matsayin ka na musulmi ka zo kana cutar da yan uwa musulmi zan yi takaici tabbas yanzu an samu wasu ne da ake nema koko an samu yaransa guda biyu shi ya dira amma Allah da Allah zai bayyana shi da tallafin mutuwa aka samu da eh, akwai wayarsa an samu lambar lambar shugaban yan mujallar na gaida a kuwa tun naka baka san na gida ba yaransa ne suka kama mana shi yaran aka kamo yaransa to ai da an ce baka fara amma yanzu na ga har dariya kai to ai yanzu Allah da alhamdulillah duk ciwon ya zo ƙarshe eh insha Allah to haka zalika mun zanta da waɗanda ake zargin biyu cikin waɗanda aka kama duk da cewar ana zargin shi wato turu uban wasan dan ya cika wandonsa da iska ya sunanka sunana Suleiman Mamiya a mazaunin wannan unguwa ne mazaunin Misira shekarunka nawa a duniya shekara ta 27 to gaya mini gaskiyar menene abin da ake zargin ku da shi ko kuma ya kawo ku abin da ya kama nan da shi ne akwai wani ana ce mai sharu muna yin aiki tare da shi aiki wanne iri aiki na kowan nayi amma shi bangaren wannan aikin da suka yi na wannan bawan annan da ya mai ban san da shi ba amma muna yi da shi tsawon wani lokaci kuna yi duka ni ban fota shi da sanin sa ba To yaya Ban kuke- fota shi da sanin shi ba to ya kuke yi idan za ku cuci mutane shi ne dai ga yadda ake yi shi ne ya ga akan mu abin koya ake da yanzu ai shi ne wallahi to ya kuke yi ni sai dai kula in ce ma mutum ya karanta kaza da kaza da kaza da sauran abubuwan shi yake zan kira ka in ce ma to karanta fatiha kafa uku ko idza ja kafa uku ka tofa a hannunka da dama Allah ya maka albarka Allah ya baka da duniya lafiya Da wasu irin murya yadda ka haka na maka wannan na haka nake in na bada a kirawo to shi kuma shi zai karba yayi to a ina kuke samu lambobin mutanen da kuke kira fadawa ake fadawa yake to idan hada kuke ya ake kuke gane sunan mutum da unguwarsa wato wannan kuma idan lambar mutum aka samu ya sunan ke kafin sulubi na amma in dai ba wannan da hadawa ake lambobi sai dai in lambar mutum aka samu kuma mai suna to ai zargin da ake kamar kuna karɓar wayan mutum ko kuma ku karɓi lambar wani a gurin wani ku yi masa irin wannan damfara A'a, ba na yi. Ta ɓangaren wannan ma ba na yi.
kamar mutum nawa kuka yi wa Ni gaskiya a sai, ai na gaya maka ni ni nake ɗauka in ba da iya iya sani na kenan. Za a kira in ce ni ne da Allah ba na wani karanta fatiya kaza kafa ko uku ko izaji a kafa uku ko fatiya kafa ko iya abin da na iya kenan in karanta zan ba zan ce gashi zan haɗa ka da mahaifina.
akwai wata magana da take fara gaya wa mutum kafin ka ce ya karanta fatiha ko ka kana kiran su kawai cewa kake karanta fatiha Sallama ce ko za mu ka sallama in ce salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da Allah ni ne wani na kira ka ne babana ya ce mu in ba za ka yi girman kai ba ka karanta kaza ka karanta kaza duk abin da ya zo ka fahimci in ka karanta ka kira ni zan hada ka da shi kaji yadda ake ya wani iya wannan na iya amma yadda ake a karɓi kuɗin mutum ban iya shi ba to amma wani ne iya wannan yake wani ne yake dabarun karɓar kuɗin sharu ne shi kuma ya yake yi?
yadda ka ji na gaya ma ina haka yake wanda sa'in bana jin ma bai ke amma wani ni sa'in amma mu'amala ba wani ce ba sa'in hada mu da shi ba fa wani sa'in idan ka ji shi ne me wannan kake ji tukun nan na'am idan ka ji wanda ka ji me kake ji yana sa shi kuma sai dai yanzu suna magana ko a kan ko abinda mutum ya ce ya siya ka gane ai dangane da magana da suka yi da wanda suke mai da shi abin da ya ce ya siya to wani sai ma sai abin da aka dauka aka baka wai kuna kiran mutum a matsayin ku na mutane ne ko ko a matsayin ku na aljanu ko ruhani ni da ai kaji wannan ne iyaye shi ne kurin raka ya ce ma karanta kaza din da yadda yadda na ji iya farkon nan shi zan baka Shi ne na- zan ce mahaifina ya ce in ka karanta gashi zan baka shi shine nace a matsayin ka na mutum ko aljanu ko ruhani kake faɗa a'a kurin zan ce ma karanta mahaifina ne wannan ne duk abubuwan da ake yi shi yake yi shi dan wannan ma ba mana jin wannan sauran sauran maganganun da yake iya wannan in na bashi kurin na ce ga wannan na bashi addu'a yayi to ba ku taba jin wani ya tambaye ku ya ce wane ne kai ba ko kuma ta ina ka samu lamba ta ya tambaye ya tambaye kai ce na ka samu lamba ta akwai masu yin haka mana to ya kuke da su a inda ya shiga sun raba ga fadi ke inda na buga na buga musamman ba to kurin na abu ba wai ko da yaushe na dauke shi wai aikin yi bane ko da yaushe shi wannan mutumin wace irin nau'in damfara aka yi wallahi dai akan bangaren wannan mutumin bai ban san in dai mu'amalar shi da shi ne ta kan bangaren wannan na rantsa da girman alkur'ani ban san ta ba in dai bangaren mu'amalar shi da wannan ne to ai shi ma Amma mutumin ya ce wannan irin kan- wannan rantsar da ake masa ba ka ji irin nau'in damfarar da aka mai ba wa shi wani dan wallahi ban ji nauyin da farar da aka mai ba yo ai wanda ya ban su ban taɓa sanin suna mu'amala tare da shi ba me ka ji to da ka ji yau ai iya abin da na gaya maka in na ga suna magana da shi ya sa yaron ne ya tsaya filin baɗin nan yana duba mai ka gane ai na je mun siyo sigari mun dawo na san abin sa amma ni kwata mai mai inda zai yi abin sa na rantsa girman Allah ban sani ba yanzu mutum na kuka taɓa irin wannan damfara ai riga ba shi da gaya ma yaje in muka siya in in aka yi dan farar abin da zai dauka din baka abin da ya sauka kamar nawa iya abin da ya sauka eh ai ka manta nawa yake baka na ka san zan abubuwan da aka ce baka iya ba to kullum sai abin da aka dauka aka baka shi ne nace nawa yake baka dubu uku ce dubu biyar dubu biyar dubu uku dubu idan biyu idan aka damfara mutum kamar nawa shi ne ba ne ba taɓa yin wanda ya kan naira dubu ɗari da biyu ba sai dai a na dunkule sai nawa amma kamar naira dubu talatin arba'in wannan na riga na sani kuma ba ni zan karɓe ta ba domin ban iya karɓar ta ba iya wannan abin shi zan faɗa Ya sunanka? Sunana Abba Abubakar. Mazaunin wacce unguwa ne? Mil tara. Za ka yi shekara nawa? Nan shekara irin sha tara haka. To me ne abin da kuke wa al'umma na cutarwa ko kuma salon da kuke bi ku damfari mutane a takaice?
eh abin da ake yi shine idan shi sharu yana muna tare da shi idan zai kira mutum muna zaune zai ce yi salati ya kira idan ya kira sai ya tashi ya koma gefe ya je wayarsa amma a gaban mu zai kira ka ya ce maka ka yi salati kaza ka kira ko salati goma ga annabi ko salati sha ɗaya ga annabi a gaban mu zai kira Me hikimar yin haka?
to wallahi tallahi da wannan ban sani To kai wanne irin salo kake bi ka damfari mutane ko kuma a cutar da su?
a'a ni kawai sai dai in ci ya ce min in je in ɗauko masa abu shi ne kuma wannan na yau ya ce min da wannan ne da naira dubu goma sha hudu wanda shi ma tare suke da wannan alhaji Wani alhaji?
alhaji wannan wanda ya ban nan gurin Kai kuma wanne salo kake bi ka damfari mutane?
A'a, ni abin da muke yi shine idan ya zo idan ya zo muna zaune da shi mu kanmu ni kaina zan i zai iya bani waya in je ce min in kira in ce ayi salati goma ga annabi kuma a kira ayi Lambar wa yake baka ka kira?
A'a, kawai dai yana ce shi yake haɗa lambar sai ya miƙa mu idan ta shiga In ka kira me kake fara cewa mutum?
in muka gaisa zan ce masa ka yi salati goma ga annabi yanzu nan ka kirawo ga babanmu na shi kuma in ya kira sai mu bashi sai ya koma gefe Da wacce murya kake?
da murya ta haka noman nake Kamar mutum nawa ka taɓa yau?
a ni wallahi tallahi ba ni gaskiya har ga Allah ni dai wallahi tallahi mutum biyu ne na san na na yi wa haka wanda na rantsi da Allah ni mutum biyu ne kawai na san na yi wa a duniya Dawa dawa.
gaskiya har ga Allah da da yake lokacin gaskiya dan kwana biyu har ga Allah To da kuka yi musu nawa kuka karba a a wurin ko sisi ban taba ka ni dai ban taba yi na karbi ko sisi ba ni dai ban taba yi na karbi ko sisi ba to nawa yake baka idan an karba shi sharuɗi A'a, wancan din nan ne da nan wanda muka ɗauko na dubu sha hudu shine na san cewar ya bani dubu biyu shine iya abin da na sani sai na yau da ya ce min dubu sha biyu ne sai da na je ashe ma ba ma dubu sha biyun ba ne shine sai da na je aka ce shine sai yanzu ma na da ake cewa ATM ne ba ma kuɗi ba ne ba shi kuma ba ma ATM ce ba sai yi kuɗi ne dubu goma sha biyu to wancan wanda ka ɗauko ɗin ko wanda kuka fara yi kafin ne nawa aka ba ka?
shine na gaya maka dubu goma sha hudu ne ya bani dubu biyu kuma ka san damfara wani aka yi eh to me yasa kuke haka wannan kuma ka ubangiji Allah Allah ubangiji ya shirya kiyaye kuma ya shirya Allah kuma ya ganar da mu dan isa annabi Muhammad ana magana cewa kuna zuwa ƙauyuka ma ku ce a buɗe asusu ku karɓi ATM ɗin ku je ku yi damfara kuma ku cire kuɗin a'a ban taba yin haka ba wallahi wallahi ban taba yi ba yanzu ina shi sharuɗin shine na ga ai ya gudu tare suka gamu tare suka gamu da shi su ma nan din sun gan shi ya gudu shekarar Ali Sinnaka baka san na gida ba shine kwamandan yan bidilanci na yankin Gaida yan kusa a karamar hukumar Kumbotso ya kuma yi mana ƙarin haske game da matakin da za su ɗauka.
to shekarau ali cinnaka baka san na gida ba ga wasu da ake zargin ruhanai ne ko kuma aljanu sun shigo hannunku dama cinnaka yana kama aljanu
abu ai ba magana aljaniya nan ta za ka ga azzalumai masu ƙarya da aljanu suna zalunta al'umma suna kuma cutar da al'umma wanda kuma Allah ba zai bar su ba shi yasa kullum Allah yake dora mu akan irin wannan mutane wani irin abubuwa suke su da damfar mutane ko kuma su raba mutum da kayan su yanzu wannan bawan Allah da kake gani wanda sun damfare shi shi kai a kankin kansa sun damfare kuɗi ya kai miliyan ɗaya da wani abu wanda kuma cewar akwai kuɗaɗe na mutane wanda suka damfara wanda suka sai kamar yadda ya maka zai sa ya buɗe masa account zai a dinga tura kuɗi kuma da suna wani bawan Allah ko bai taɓa ganin sa ba kuma zai ce da shi gashi aljani ne gashi kaza kaza gashi kaza kaza wannan bawan Allah ya rugo a guje bayan ya fito da kabarsin ya ce ya ji labari na irin kokarin da nake da Allah da annabi in taimake shi akan wannan bawan Allah yanzu ma ya ƙara uzura masa akan cewa sai ya je ya buɗe masa account ya je ya saba ya kai masa ai ya ce makaranta za a gina masa a dinga ciyar da almajirai da sauran abubuwa na hidima eh to kasan kowa da kaddararsa shi gani yake wannan abin da zai yi kamar tun da an ce akwai wata kungiya da ake bude a gina mutane makaranta a gina rijiya sai tunanin haka ne to kuma ba hakan bane kuma Allah da ikonsa a cikin kokarin da Allah ya bamu da basira yanzu Allah ya sa mun je har rijiyar lemo cikin unguwar rijiyar lemo na yi nasara Allah ya ban nasara na kamo wayannan mutane kuma ɗaya ya gudu na samu guda biyu da kuma kokarin GPO GPO na ungogo na je gunsa na ga masa na zo aiki garinsa ga abin da ya kawo ni kuma da izinin Allah wayannan mutane na ji kamar aljihuna suke ya ce wanda ka ji kamar yana ce kware ma kuwa ce in Allah da suna hannuna ya ce to in baka wasu yaran ka da su ce a bani ranka da imani mutum biyu kuka je su da yarana kuma in kaga salon aikin da aka yi abu zai baka mamaki
to ai gashi su ma sun ce aikin sa aka yi su dauko sakon amma kuma kun bi kun dakume su shin cinnaka wani irin dabaru yake amfani da su wanda wataƙila ko da ba za a iya faɗar duba wasu sa koya a gaya sauran yan bijilanci a wannan abu da aka yi su kansu yan sandan da suka gani da wayannan yara na yan ƙanana suka ce to wannan yaran yanzu wayannan da su zamu je aiki na ce Allah ban ni fa na ɗauko ku ne saboda jifi ya bani ku amma ko babu ku wallahi wayannan mutanen da izinin Allah na gama kama su kuma haka muka shiga kuma suna bakin titi ma suna kan kwanta sai waya aka yi mana aka ce gashi an kama wannan ɗaya yaron da ya je ɗan a cikin yaran na jirgin leda ma ya hada ya kama yin jirgin leda ɗayan kuma ya zauna ina ya ga takarda gurin da aka aje abun kuma suka zo za su dau abun a nan gurin a nan suka cin musu kuma suka kama su kananan yaran wai anya kwacin naka baya dan saddabar ko kuma kulumboto ko kuma wasu abubuwa karfin ubangiji ne mun yadda da Allah Allah ya sani akan taimakon al'umma muke ba zalunci muka sa a gaba ba tun naka da yana zalunci wani harkar da babu inda zai je shi kansa yanzu su waɗannan matasan guda biyu da suka shiga nan kusan ce shi babban turin ko kuma ne gidan nasu ya arsi ya za ku yi zalla lugo shi a izinin Allah shi ma ina tabbatar maka inda yana na a raye za ka ji shi a hannunmu za mu kamo shi tunda duk da sun ce sun za su kai mu inda yake to ko su kai mu ko ba su kai mu ba Allah zai kai mu mu mu za mu cin masa wani mataki za ku ɗauka idan kun tattara su yanzu za mu mika su ga hukumar yan sanda don ci gaba da bincike saboda shi kansa wani bayan Allah an beli yake a kotu shi wannan mutumi wanda suka damfara yi kansa a beli yake daga kotu To da fatan al'umma za a dinga sanya kula musamman wajen karɓar kiran waya da kuma domin bin hanyoyin da za a ƙaura cewa irin waɗannan ɓata gari ko kuma masu amfani da irin wannan hanyoyi suna cutar da al'umma. Suna na Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da laifin murar zamani sai kun sake jina a nan gaba.